وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادواء والنسافية من البركة يومنا شاد يقوة رمضان هجرنا النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445 daidai da 21 ga watan maris shekarar 2024 miladiya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida jama'ar musulmi idan basu manta ba a jiya mun karkare karatu ne karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم waɗannan ayoyi sun karantar da mu abubuwa da yawa wanda jiya mun ji waɗannan hukunce-hukunce Allah ya ba ni kiyayewa abu ɗaya ya rage mana mu yi ɗauraya da shi dangane da abin da ya shafi wannan aya wanda kuma na ambata mana waɗannan mutane daga ƙabilar uraina su ne uraniyun da mutanen da suka zo daga ƙabilar ukul suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina suka musulunta mun faɗi cewa sun yi ta fama da rashin lafiya haka ne da ciwo yake kare a jikinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su fita bayan garin Madina inda ake kiwon raƙuma su je su ci gaba da shan nonon raƙuman nan da kuma fitsarin raƙumi suka je suka yi ta shan nonon raƙumi da fitsarin raƙumi kuma suka warke tas har sai da aka waye gari ma sun yi kiba jikinsu ya yi fes kafin su zo su aikata wancan aika-aikar da suka aikata abin da za mu ɗauraya da shi a kai shi ne ayyamin annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da shan fitsarin raƙumi to shin fitsarin raƙumi najasa ne ko ba najasa ba ne na'am me yasa shi mene yawwa sai malamai suka ba da wata ƙa'ida amma cewa dukkanin wata dabba wacce Allah ya halatta cinta to kashinta da fitsarinta da komai nata ba na jasa ba ne na fata mun gane wannan kamar raƙuma kamar shanu kamar awaki kamar tumaki duk waɗannan dabbobin da Allah ya halatta wa mutane su ci to babu wani abu guda ɗaya na jikinsu wanda yake najasa ne sai dai in an samu jallala ita ce dabbar da ba ta cin komai sai najasa to kaga wannan kuma ta bambanta da waɗancan dan dama su ba sa cin najasa ina fata mun gane wannan abincinsu ba najasa bane abincinsu ciyayi ne da kuma itatuwa jima mun gane wannan ko to shi yasa malamai suka ce wannan ya nuna mana halaccin a shafi tsarin raƙumi ina fata mun gane wannan jama'a to don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni ga waɗannan mutane cewa su je su shafi tsarin raƙumi kuma su yi me su sha nonon raƙumi kaɗan daga cikin fa'idoji na shan fitsarin raƙumi shine shan fitsarin raƙumi yana magance matsalar ciwon ulsa kowace iri in dai kana fama da matsalar ulsa aka samu fitsarin raƙumi ana sarka shi a cikin ainihin wato ruwa ko ka sa ruwan dumi ɗan ɗaya ɗan marfi ɗaya ka sa shi a ɗan ruwan dumi ko noma ruwa kana sha da izinin Allah zai magance maka matsalar ulsa duk wata matsala da ke da alaƙa da 'ya'yan hanji kai tsaye to da izinin Allah fitsarin raƙumi zai magance wannan matsala saboda bincike ya nuna cewa tabbas babu wani magani wanda yake da sinadarin simitidin a jikin shi kamar fitsarin raƙumi kusan 100 100 grams yake ɗauke da shi na yin wato simitidin a jikin shi kaga kuma idan ulsa ta tashi ta murɗe mutum allurar me ake mishi ta kwanta simitidin na kaga 20 mg shi kuma wannan yana ɗauke da 100 ina fata mun a shi 100 grams ma yake ɗauka da shi 100% grams yake ɗauke da shi ba ma milligram ba don haka kaga ana buƙatar bai fi ɗan rabin marfi na fitsarar raƙumi ba kai tsaye za ka sha shi ba sai maka illa surka shi za ka yi a cikin ruwa sai ka ɗauke shi ka sha da izinin Allah zai maka maganin abin da ya shafi matsalan 'ya'yan hanji ko ciwon ciki ko wani makamantan wannan wannan yana daga cikin abin da malamai suka gano game da fa'idan ainihin wato fitsarar raƙumi fa'ida ta biyu jama'a daga cikin tasirin fitsarin raƙumi yana magance mafi yawan matsaloli na ainihin wato ciwon daji ko kansa ko sankara da ake magana fitsarin raƙumin da kake gani me yasa Allah madaukakin sarki ya halicci duniyan nan akan tuwasu guda nawa ne guda hudu guda nawa guda hudu wuta sai kishiyarsa ruwa zafi sai kishiyarsa sanyi to tsakanin waɗannan ababe gaba ɗayansu kuma idan aka yi juyin juya hali za kuma a duba tsakanin ruwa da wuta akwai abubuwa guda biyu ruwa yana da danshi haka ne wuta tana da mene bushi duk abin da wuta ta same shi a wuri na danshi me za ta yi za ta kone shi shi kuma ruwa duk abin da ya samu na bushewa mai zai mishi zai jika shi zai same da shi to duk wani magani da zaka sha a duniyan nan cututtuka abin da suke a jikin dan adam suna la'anta wasu bangarori ne na sinadarai da Allah ya aje a jikin dan adam su canza musu yanayi ko su kona wannan yanayin ta hanyar cutar ta zafi ce za ta kona wasu sinadaran da Allah ya aje a jikinka waɗanda suke baka lafiya sai ta kona su to duk maganin da zaka sha kuma nan maganin cutar zafi to zaka je ka tada shi maganin yana da sifan sanyi ɗabi'ar sanyi yake da ita kamar yadda in ruwa ka saka ruwan wanka yau saboda ana sanyi ka za ruwan zafi ba za ka ɗebi tafasashin ruwa ka watsa ina a jikinka ba sai ka yi ne sai ka ɗebo ruwan sanyi ka yi sirka ya zama ka sa hannu makaji ya daidaita to shi ne ma'anan warakan kai yadda kai zafin ba zai cutar da kai ba sannan sanyin bai maka yawan da zai saka mura ba sai ya zama ka samu yanayi madaidaici yadda za ka ji daɗin rayuwa to haka al'amarin kiwon lafiya yake a ilimin ɗabi'a muke magana magunguna ba zan shiga da ku can can ba kila ba za ku fahimci karatun ba amma wani ya kura min ido wai alamun yana gane ta da shi likita ne ina fata an gane wannan so shi fitsarin raƙumi yana ɗauke da sinadari na ainihin wato a sanyi wanda yake da min wanda yake da bushi kenan in ya je samu cutar ulcer a jikin mutum asalin shi dama acidic ne matsalan ciwon menene jambo ne a cikin ciki ciki kuma me yake da shi zafi to idan ya shiga shi kuma maganin shi kuma idan ya je ya samu jambo me yake da shi dan shi ko bushi dan shi to in ya shiga zai sanyaya duk gefe-gefen inda yake fama da wannan matsalar wannan ɗabi'ar bushi da yake da ita kuma sai ya busar da wannan ciwon sai ciwon ya warke da izinin Allah sai ga mutum ya warke wannan ilimin ɗabi'a ta magunguna kenan saboda haka ko da baka san cewa kaza maganin ciwo iri kaza bane ka kalli sifan ciwon kawai yanzu mutum da ke fama da matsalar malaria da typhoid me yake ji a jikinsa zafi ko sanyi alamun a gane zazzabin shi ne a jimin a ji zafi temperature ya daga kenan kaga cutan ulcer in mutum yana yin ta me yake fama da shi a cikinsa zafi typhoid in mutum yana me yake fama da shi a jikinsa kansa me take fama da shi a jikinsa zafi duk waɗannan cututtukan gaba ɗayansu ɗabi'a ce suke da ita zafi don haka duk wani itace da ka sani mai ɗauke sinadarin sanyi to in ka sha shi zai maka maganin malaria zai maka maganin typhoid zai maka maganin ulcer a ƙa'idan ilimin ɗabi'a ta magunguna ina fata mun gane wannan so kawai abin da kake bukata ka san asalin ka san tushen yadda al'amari yake tafiya so wannan kenan wuce wannan kada in ci gaba da ainihin wato ɗaukar wannan to cutar kansa gaba ɗayanta jama'a cutar zafi ce kamar yadda a likitancin chinese medicine akwai yin da yang yin zafi yang sanyi to asalin ita cutar kansa yin ce zafi ce to duk maganin da ke da sifan yan shine sanyi to kai tsaye zai je ya magance wannan matsalar wannan tsukon da zaka dinga ji da suka kaman allura zaka ta da cewa yana magance wannan matsalar da izinin Allah wannan kenan abu na gaba fitsarin raƙumi jama'a yana magance matsalar ciwon hanta ciwon hanta da kake fama da shi wannan virus din na hanta me kuke ce mishi na'am hepatitis B hepatitis A, B, C, har wanda ya zama ya chronic, me yasa saboda fitsarin raƙumi baka san wani strong antivirus da kuma antibacterial kamar fitsarin raƙumi ba. Saboda yanayin ɗabi'ar itatuwan da yake ci suna da wannan ainihin wato nagartan, suna magance irin waɗannan matsalolin. Don haka idan mutum ya sha shi kai tsaye yana magance wannan matsalar kuma yana kashe ƙwayar cutar da ke cikin wannan hantan wanda ko da ka yi magani hantar ta warke in dai wannan virus ɗin bai mutu ba to zai ƙara dawowa ya mai da ciwo a jikinka to shan wannan fitsarin na raƙumi da izinin Allah zai magance maka matsalar wannan virus ɗin zai kashe shi gaba ɗaya haka nan kumburin hanta da mutum hatta shi za ta bushe sannan kuma ta kumbura shan fitsarin zai taimaka mata sace sannan kuma ta yi taushi don ta riga ta yi wannan bushewan shi ke sa mutum kaga in zai yi amai sai ga ya aman jini saboda hantan gutsutsurewa take yi tunda babu dan shi a jikinta ina fata mun gane wannan jama'a kuma kamar yadda fitsarin raƙumin yana magance matsaloli irin na abin da ya shafi ciwon hantan ma ya kama ka kamar ka ce rigakafi ne na kada ciwon hanta ya kama ka an gano wannan ko jama'a Allah madaukakin sarki ya datar da mu to ko iyaka waɗannan muka tsaya jama'a ya ishe mu amma zan ƙara mana ƙwaya ɗaya tan shine a cikin cikin ɗan adam akwai wasu nau'o'i na bacteria masu amfani waɗanda idan mutum ya ci abinci ya jiki ya sarrafa waɗannan bacteria sun suke ɗaukan abincin su kai zuwa gaɓoɓin da ya kamata su yi maka amfani an gane wannan ai to shan fitsarin raƙumi yana ƙara yana ƙara yawan waɗannan bacteria masu kyau yana kuma kashe munanan sai bar sai bar maka masu kyau waɗanda su taimaka maka wajen samun ainihin wato kyakkyawan yanayi da kuma jin daɗi na ainihin wato samun lafiya game da abin da ke damunka jama'a wannan kaɗan ke daga cikin abubuwan da ainihin wato a fa'idojin da fitsarin raƙumi yake da shi a jikin ɗan adam kenan kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam yace su je su ci gaba da shan wannan to kaga ashe zai taimaka ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan sai abu na biyu shine shi kuma nonon raƙumi fa nonon raƙumi ɗaya ne daga cikin sinadarai ko abinci waɗanda Allah ta'ala ya aje su a jikin ɗan adam waɗanda suke da matuƙar amfani ƙwarai da gaske. Ina fata mun gane wannan. Abu na farko jama'a, idan muka lura da kyau, fitsarin raƙumi, a ina nufin nonon raƙumi yana da tasiri ƙwarai da gaske na abubuwa iri-iri wanda ke tasiri a jikin ɗan adam. Abu na farko, yana maganin ciwon gaɓoɓi. wanda yawanci zaka sa zaga yana rirrike mutum gabobi a jikinsa sannan abu na biyu nonon raƙumi yana taimakawa mutum wajen magance matsala irin ta raunin garkuwar jiki idan garkuwar jikinka ya yi rauni dama su ƙwayoyin cutuka in su shiga jikin mutum cutan cizon sauro ne typhoid ne malaria ne a'a virus ne bacteria ce abinda suke fara yi shine su samu garkuwan jikinka su raunata garkuwan sai su samu daman shiga cikin jikin su yi ta'annuci su yi barna su haifar maka da wani juyin juya hali su rike maka gaɓoɓi su ƙona maka wasu wasu ruwaye na wasu tukwane da Allah ya ajajinka na ainihin wato abin da ya shafi shingen majina an gane wannan ai da abubuwa irin waɗannan to shan nunan raƙumi yana taimakawa wajen ƙarfafa immune system na jikin ɗan adam kaga duk wanda ke fama da raunin ainihin wato garkuwan jiki to shan nunan raƙumi da izinin Allah zai dawo masa da wannan abin da ya rasa a jikinsa sahan ila yau jama'a shi ma yana magance matsalan kowane irin bacteria da virus a jikin ɗan adam nonon raƙumi sannan kuma abu na gaba shine shan nunan raƙumi har ila shi ma yana magance matsalar ulsa da ciwon ciki kowane iri ka sani tunda ulsa ma kala kala ce aiko haka ne akwai stomach ulcer ko suka ce ita ce nan ulcer tumbi sai wace akwai duodenal na tumburkuma akwai wace peptic wacce ke cikin wannan ainihin wato mai ake ce mishi ban san sunan shi da Hausa ba wannan bututun da ke kai abinci zuwa ciki akwai irin wannan ulsan kala kala ne iri iri to da izinin Allah ya fitsar abin nan nonon raƙumi yana taimakawa wajen magance waɗannan matsaloli da izinin Allah sannan kuma nonon raƙumi yana maganin kwancewan ciki irin mutumin da yake fama da matsala irin ta me ake ce mishi atini ko zawu ko to irin waɗannan shi ma nonon raƙumi yana magance wannan matsalar da izinin Allah san daga cikin fa'idojinsa har ila yau jama'a yana magance matsalar cutar hanta shi ma ina fata mun gane kaga waɗannan gaba ɗayansu manya-manyan cutuka ne a jikin ɗan adam wanda ɗan adam yake buƙatar shan nonon raƙumi saboda ya magance wa kansa irin waɗannan matsalolin da haka in dai ka ji ana ana maganan ana magana dangane da abin da ya shafi waɗannan abubuwa to kai tsaye ka yi ƙoƙari ka ringa neman nonon raƙumi lokaci bayan lokaci ko lafiyar kalau kana sha nonon shanu mara kuke gani yana da fa'idoji da yawa nonon shanu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nonon sa yana magance dukkanin matsalolin ɗan adam a jikinsa shifa'un ne min kulli da yana warkar da kowane irin cuta in dai ka samu madaran shanu asalin mai kyau to yana magance waɗannan matsalolin illa iyaka akwai cutar da in kana da ita saboda ɗabi'ar da yake ita ta zafi misali in akwai typhoid a jikinka sai ka je ka sha da yawa sai ta maka da typhoid me yasa saboda jikinka zafi ne an saka maka ruwan wanka da ka zo kuma sai ka zo ƙara neman tafasashe sai ka ƙara a kai sai ka watsa jikinka me zai faru za ka kona kanka to dama shi ciwon mai ɗabi'ar zafi ne sai ka nemo wani magani ko mai ɗabi'ar zafi sai ka ninninka abin da ake bukata a madadin ka sha ɗan kaɗan wanda zai zama madaidaici zai iya kishiyantar ƙwayoyin cutar ya kashe su sai ka sha ko mai yawa ka ganin zai haifi maka da matsala a jikinka to duk abincin da kake ci yau duk abin da kake sha yau yana irin wannan tasiri kamar kuka ce kuka tana magance kowane irin nau'in cutar zafi a jikin ɗan adam komai nata da 'ya'yan kuka da ganyen kuka da sassaƙen kuka kowane iri wallahi malam shi yasa iyayenmu na dauri zaka tada cewa ba sa yawan yin zazzabi da zafin jiki da cewa mutum ya kwana bai bacci ba saboda miyar kuka tana da wannan tasirin ta sa ka samu kyakkyawan bacci sannan ta kwantar maka da zazzabi da zafin jiki da rana zafin rana ta magance maka wannan matsaloli shine yasa galibi za ga kasar Hausa iyayenmu idan sun dawo kasuwa ko wani abu akan yi musu miyar kuka saboda tasirinta ba wannan shi zance muna magana akan nuna raƙumi ne saboda kada a wuce iyaka a ce na cika zance da yawa jama'a mun gane wannan ko yawwa sannan abu na gaba jama'a nonon raƙumi da izinin Allah yana ba zo zuciya kariya daga kamuwa da cututtuka iri-iri sannan kuma yana kare jiki ga barin kamuwa da cutar daji shine kansa ko sankara sankaran nono ne sankaran menene a ce vertebral cancer ne ko lumbar cancer ko thoracic cancer haka ne kuma malam malam abin nan malam Hussein gashi ne da abubuwa iri-iri sannan jama'a shafa nonon raƙumin kanshi yana magance matsalolin fata ka sha kuma ka shafa a jikinka duk wasu ƙuraje da ke yawan damunka a jikinka sai ya kashe maka cutar fata sannan kuma yana hana saurin tsufa yana strong anti-aging idan mutum yana jin kansa ma'ana yana fuskaka tana tattamukewa alamun tsufa yana bayyana a jikinka shan nunan raƙumi yana dawo mana fuska ka irin ta yara kaga ko da yaushe babu alamun tsufa tare da kai kaga ai wannan an ba su sa'i magani kenan ko eh Allah ta'ala ya sa mu dace to wannan kenan jama'a kila wani zai tambaye ni a'a yau kuma an koma likitanci ne eh an koma tunda manzon Allah ne ya koyar ya umarce su cewa su je su sha fitsarin raƙumi su kuma sha nonon raƙumi kuma mun karanta hadisin haka ne to ai ya kamata tunda manzon Allah ya ce a sha to ai ya kamata mu ji wani amfani yake da shi a jikin ɗan adam mun gane wannan ai dan ka gane irin mu'jiza da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita babu wani abu jama'a da ya rage wanda Allah ta'ala bai karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama ba kai ba wannan ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa suke yi manzon Allah bai bar duniya ba hatta duk wani tsuntsu da ke yawo yake karkaina a sararin samaniya sai da manzon Allah ya ba mu ilimi akan sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a mun gane wannan ko Allah ka shiryar da mu to dan haka jama'a kun ji iyakan inda karatunmu zai tike ƙarƙashin waɗancan ayoyi ke da waɗannan bayanai na ainihin wato fa'idoji na shan fitsarin raƙumi da hononan raƙumi in ka ji ƙarshen laraba za ka ji ka ta chemist ina ki sai da magani sai ga fitsarin raƙumi an yi rafin ɗin shi an sa shi a cin kwali irin yadda ake sa magungunan mana a kwali an mishi gata mala kwarai da gaske dukkan mu nan galibin nan duk muna yara duk wanda ya karambau to an shafa mai an shafa mar kashin shanu kuma an jika mai kashin shanu yayi ne ya sha ko baka bane me yasa saboda ya warke daga cutar karambau yes kaga kenan wannan ya nuna maka cewa abinda manzo Allah yake faɗa menene gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantaccewa ke alaikum bi albanil baqa jama'a ku dinga shan nonon shanu fa innahu shifaa'un min kulli da domin nonon shanu yana warke yana warkar da kowane irin cuta shi yasa sai a baka magani a ce maka a sha da nono mahadin nono ne nono idan aka sha shi jikin dan adam yakan shiga kowane lungu da sabo hanyoyin jini da hanyoyin ruwa ya kai wannan sabon zuwa jikin dan adam shi yasa nan da nan sai ga mutum ya samu sauki ya warke da izinin Allah ina fata an gane abin da ke da guba shine naman shanin da rassan hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa ku kiyayi cin naman shanu musamman ga waɗanda shekarunsu ya riga ya tsala daga arba'in zuwa sama to ka kiyaye naman na saniya amma in dai baka yi wannan shekarun ba kai ta fanta mawanka ba matsala saboda me akwai wani nau'i na guba a cikin naman saniya musamman ga wanda shekarun suka yi yawa shine yana haifar da matsaloli irin na ciwon gaɓoɓi yana ƙara tunzura hawan jini da ciwon suga da wasu matsaloli irin waɗannan ina fata mun gane wannan kenan babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mana ba na gata ya nuna mana abubuwa iri-iri waɗanda in mun yi amfani da su zamu samu alkhairi masu yawa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ƙarawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da kuma aminci to bayan wannan Allah subhanahu wataala sai ya ce za mu shiga sabon faifai yau Allah bayan ya gan bayani na waɗancan mutane masu aikata mummunan aiki a bayan ƙasa to yanzu kuma sai Allah zai kwaɗaitar da mu wajen aikata kyawawan ayyukan da za su kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala din kai tsaye Allah madaukaki sake ya samu dashi Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك إيماني ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah wabtaghu ilayhi alwasilata kuma ku nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wajahidu fi sabilihi kuma ku yi yaki a hanyarsa wajen yada kalmar Allah la'allakum tuflihuna tabbas idan kun yi haka za ku sami babban rabo a gidan lahira wannan aya jama'a tana daga cikin ayoyin da ke harshen damu tsakanin waɗanda suke ahalin sunna da tsakanin waɗanda suke ‘yan bida tsakanin waɗanda suke ma'abuta bin abin da manzon Allah ya zo da shi da tsakanin mutane da suke ma'abuta son zuciya bari mu fara ɗaukan kalmar Allah ta'ala cewa ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah sannan wabtaghu ilayhi alwasila wabtaghu ay utlubu ku nemi alwasilata samun kusanci zuwa ga Allah malam jabiru aljazairi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa aitharu tafasir li kalam al-ali al-kabir yake cewa alwasila yace taqarrabu ilayhi bi fi'li mahabbihi wa tarki masakhitihi ku yi aiki don samun aikin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah Allah ya so ku ku kuma bar dukkanin wani aikin da in kun yi Allah zai fushi da ku tazfaru bil qurbi minhu idan kun yi wannan za ku sami kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala jama'a mun gane wannan ko wannan ɗaya daga cikin abin da malaman tafsiri suka faɗa kenan idan muka koma zuwa ga sauran manya-manyan malamai sun yi bayani a cikin littafansu a cikin tafsiransu kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa imamu sa'idi alaihi rahmatullah wannan babban malami yake cewa wannan aya Allah subhanahu wataala yana bayyana mana irin yadda ya kamata mu nemi kusanci ne zuwa gare shi subhanahu wataala yake cewa waɗannan al'amura da ya kamata bawa ya kiyaye na farko dai ya ambaci bayansa masu imani imanin da ke hukunta mutum ya zama ya ji tsoron Allah ya kiyaye abin da zai sa Allah ya fushi da shi ta yadda bawa zai yi ƙoƙari wajen bautan Allah ya kuma matsa wajen bautawa Allah ɗin ta hanyar bin abin da Allah ya ce ya yi da kuma barin abin da Allah ta'ala ya hana shi ga barin aikatawa sai yake cewa waɗannan al'amura da bawa zai yi sai ce bi an yaji tahidal abd Allah yayi umarni bawa ya sanya kokari wa yabdhulu ghayata ma yumkinuhu min al-maqdur sannan bawa ya zage dan tsiye kokari iya iyawansa fijtinabi ma yaskhabuhu Allah ya nisanci abin da zai fusata Allah min ma'asil qalbi wal lisani wal jawarih da dukkanin wani aikin sabo na harshe da gaɓoɓi da ma na zuciya. Allahiratu walbaɗina na fili da na ɓoye, wa yasta'inu billahi ala tarkiha, sannan ya nemi taimakon Allah wajen barin dukkanin waɗannan miyagun ayyuka. Liyanju bi zalika min sakhatillahi wa azabi, dan bawa ya sami ya tsira daga fushin Allah da kuma azabar Allah. fadin Allah ta'ala sai ce wabtaghu ilayhi alwasila me kalman alwasilan take nufi yace ai alqurbu minhu bawa ya sami kusanci zuwa ga Allah ake magana ba wai ka riki wani mutum a matsayin tsani zuwa wajen Allah ba wannan shine fasarin yan bid'a da ainihin wato ma'abota son zuciya sai ya ce maka ai ba za ka iya kaiwa zuwa ga Allah ba kai saboda kai mai zunubi ne kai mai datti ne sai ka bi ta hanyar shehuwa ne ko ka bi ta hanyar malamwa ne ko ka bi ta hanyar wanawa ne shi ne zai kama hannunka ya kai ka ga Allah jama'a mun gane wannan to shi kuma addinin musulunci ba haka Allah ta'ala ya tsara ba shi yasa ka je ka karanta tafsirin malamai mafassara waɗanda aka su da fassarar alƙur'ani kakkaf ba za ka taɓa jin mutum ɗaya ya fassara wannan ayan da abin da ma'abota son zuciya suka fassara ta ba. Cewa ka riƙi wani tsani zuwa ga Allah, a matsayin wani mutum wanda zai kake zuwa ga Allah. Allah ka tsare mana imanin. Wannan kenan. Sai ya ce, wal khuɗuwatu ladaihi, wal haɗuwatu ladaihi, kuma bawa ya yi ƙoƙari ya yi wani aiki mai kyau wanda zai kai shi zuwa ga Allah ne don ya sami babban rabu wal hubbu ilaihi kuma dan bawa ya samu soyayyar Allah wa zalika wannan zai samu ne bi ada'i faridatil qalbiyya ta hanyar bayar da ayyuka na farilla da Allah ya wajabta wa mutum na zuciya kamar me kal hubbi lahu wa fihi kamar yin soyayya don Allah da kuma yin soyayya ga Allah wal khawf war raja da tsoron Allah da kuma kikkiawan fata na samun rahmar Allah waɗannan jama'a da ayyukan menene ayyukan zuci ne mun gane wannan ko wal inabatu wat tawakkul da maida al'amari zuwa ga Allah da kuma dogaro zuwa ga Allah aiki menene wannan duk da kake cewa jama'a ina da tawakkali amma abu yana an samun ka yan yan yan yan kada mutane da kaji ka zauna kai bane da sai a hankali Allah ya jarabce mu muna cikin jarabawa yanzu akwai akwai dogaro akwai mai da al'amura zuwa ga Allah tare da shi me yasa saboda shi aiki na zuciya amma kuma yana bayyana a ina a cikin aiki sai ce wal badaniya da kuma hanyar aikata ibadoji na jiki kazzaka kamar zakka wal hajji da kuma hajji wal murakkaba min zalika da kuma abubuwan da ake ginawa akan waɗannan kasalati kamar sallah ai ibadan gaba ce ko wa na'wiha da makamancinta min anwa'il qira'ati wa dhikr na nau'o'i na karatun alqur'ani da kuma yawan ambaton Allah wa min anwa'il ihsani ila al-khalq bil mali wal 'ilmi wal jah da dukkanin nau'o'in kyautatawa zuwa ga mutane da dukiya da ilimi da ainihin wato daraja ko matsayi wal badani da kuma jiki gaba daya wan nus'i li ibadillah da kuma hanyar kokarin yin aiki wajen yawan yin nasiha ga bayin Allah yace fa kullu hadhihi al a'mal dukkanin fa waɗannan ayyuka baki ɗayan su tuqarrabu ila Allah ana yin su ne don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله باوا بزي غشي با yana aikata waɗannan kyawawan ayyuka yana samun kusanci da su zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an gane wannan faci sai Allah ya so bawa fa idza ahabbahu idan Allah ya so bawa kana sam'uhu alladhi yasma'u bih sai Allah ya zama shine jin da bawa yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bih da ganin da bawa ke gani da shi me ake nufi da wannan ba za ka yadda ka dinga jin abubuwa munana ba sai abin da Allah yake so haka nan ba za ka dinga yawan kalle kallen abubuwa na haram ba sai abin da Allah yake so ka kalla an gane wannan ko wa yadahu allati yabtish biha da kuma hannunsa wanda yake shimfidawa ya dauki abin da yake damƙa da shi wa rijilahu alladhi yamshi biha da kafarsa wacce ke yawo da ita yake takawa da ita wa yastajibu Allahu lahu du'a sanadiyan wannan Allah zai karba masa dukkanin addu'o'insa wannan zancen da Imam Sa'idi yake ya dauko daga cikin wani hadisi ne yana nan a cikin 40 nawiyya man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb haka Allah yace a hadithul qudsi وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني la'u'idhanna Allah ta'ala ce duk wanda yayi adawa da masoyina to haƙiƙa wannan ina masa yi kuwa da cewa ya fito mai yaƙi ni da shi inji Allah sai Allah ya ce babu wani abu da bawa zai aikata don ya sami kusanci zuwa gare ni fiye da abubuwan da na wajabta masa duk abin da Allah ya ce maka wannan wajibi ne to in kai wannan abin da shi ake samun kusanci zuwa ga Allah sai manzon Allah ya ci gaba da bamu labarin abin da Allah ya faɗi cewa bawana ba zai gushe ba yana samun kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata ayyukan nafiloli har sai na kaudaci wannan bawa idan na so bawana sai in zama jin da yake ji da shi da ganin da yake gani da shi da kafar da yake tafiya da ita da hannun da yake damƙa da ita sai Allah ya rantsuwa yace wala in sa'alani wallahi idan bawana ya zama haka in dai ya roke ni biyan wata bukata sai na biya masa wala in ista'azani in dai ya nemi tsari gare ni game da wani abin da yake baya so la u'idhanna tabbas sai na bashi kariya sai na tsare shi to kaga wannan ashe da me yake samu kusanci zuwa ga Allah ta hanyar kyawawan ayyuka ba ta hanyar rikan wasu mutane a matsayin me a matsayin waɗanda su ne za su kusanta ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ba jama'a ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace to yayin da bawa ya tsaye da wannan jama'a to a wannan lokacin ne bawa zai sami wannan rabon da ake magana la'allakum tuflihun la'alla za ku rabauta idan kun yi haka ma'ana tabbas duk wanda ya bi Allah yayi imani da Allah ya tsare dokokin Allah yayi kamar yadda Allah yake so yayi waɗannan su ne masu samun mubarrabu Allah ka sa mana ciki wannan kenan jama'a don haka mafi yawa daga cikin malaman tafsiri jama'a abin da suka bayyana kenan al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa Jami'u li-ahkam al-Qur'an yana cewa fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasilata sai ce al-wasilatu kalman al-wasilatu injiwa al-Imam al-Qurtubi yake cewa alwasilatu hiya alqurbatu idan kace kalmar wasila a larabci ana nufin kusanci sai ce an abi wa'il wal hasan wa mujahid wa qatada wa ata wa suddi wa ibn zaid wa abdullah ibn kathir duk malaman nan da muka lissafa jama'a sun faɗi wannan maganar cewa abinda ake nufi da alwasila anan shine alqurbu ila Allah samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala jama'a muna ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace dan haka jama'a wannan kalma ta alwasila tana nufin ainihin wato samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman a wannan aya din da muke magana Allah ka tsare mana imanin al-hafizu الإمام إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي القرشي رحمه الله تعالى التفسير سا تفسير القرآن العظيم يناشيوا يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه أنن الله تعالى ينا فديني ينا من أمرتا باينسا دكيا يدقوتنسا وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف anil maharim wa tarkal manhiyat idan aka ce wa mutum yayi da'a ga Allah to abinda ake nufi ya kame gabarin abubuwan da Allah ya haramta da kuma barin abinda Allah ya hane shi gabarin aikatawa wa qad qala ba'daha wabtaghu ilayhi wasila bayan wannan sai Allah ya ce wabtaghu ilayhi wasila qala sufyan ath-thawri haddathana abi عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة كنيم وسيلة أنا أنا نفهم كنيم كسنش من قال وانا كاقا أكو فسن صحابي منظم الله صلى الله عليه وسلم وكذا قال مجاهد وعطاء وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والصدي وابن زيد دو ودنن تابعي جماعة من يمن يمال من تابعي ودن يسون كوي كراتو أولن صحابان النبي محمد sun ce alwasila ana nufin alqurbu samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa qala qatada imam qatada ibnu da'amah as-sadusi rahimahullahu ta'ala yace ay taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdihi ku nemi kusancin Allah ta hanyar yin biyayya ga Allah da kuma yin aikin da zai sa Allah ya yarda da ku وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إكي تشيوا ابن زيد يكرن تونا آية سيتي ونن شيني أبندا ما في يوادك السن أئمة مثنى القرآني سكفة لا قبل ونن فسره cewa wabtaghu ilayhi wasila shine ku sami kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu sabani don fadin Allah ta'ala ulaika alladhina yad'una sune waɗanda suke kira suke addu'a yabtaghuna ila rabbihim wasila suna neman kusanci zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu wane ne zai fi kusanci wa yarjuna rahmatahu suna fatan samun rahmar Allah wa ya khafuna azabahu suna ainihin wato jin tsoron azabarsa jama'a mun gane wannan wannan yana daga cikin abin da malaman tafsiri gaba ɗaya suka faɗa kidan kaga wannan yana daga cikin abin da ya samu asali daga wajen waɗannan manya-manyan malamai Allah madaukakin sarki ya samu dashi daka jama'a kun ji babban malami malam Muhammad al-Amin Shanqidi alaihi rahmatullah a tafsirin sa mai suna Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an yayi tattaunawa mai tsawo game da wannan aya gwargwadon maganganu da ya faɗa dangane fassarar malamai game da wannan aya dalilin da yasa jama'a in muka zo aya irin wanda ke da alaka da aqida muke tsayawa a tattafi ta da yawa saboda zamani ne muke ciki da shubhohi da yawa mutum zai zo ya ce maka ai kaza da kaza ai za a riki wani a matsayin tsani zuwa ga Allah za a yi kaza za a yi kaza sai ya zo rana guda sai ya ruda ka sai bata maka imaninka a wayi gari da kana mutum mai bin Allah a wayi gari kuma yau ka lalace ka zama daga cikin waɗanda suke aukawa cikin wannan bala'i Allah ta'ala ka tsare mu Malam Muhammad Al-Amin Shaqidi rahimahullahu ta'ala yake cewa i'lam ka sani an jumhur al-ulama'i ala anna al-murad bil wasilati huna huwa al-qurbatu ila Allah ta'ala gaba ɗaya malaman tafsiri kakkab sun yi ijima'i akan cewa kalmar alwasilatu da ke cikin wannan ayar ana nufin alƙurbatu ilallah shi ne samun kusanci zuwa ga Allah bimtithali awamirihi ta hanyar yin abin da ya umarni wajitinabi nawahihi da kuma nisantan abubuwan da Allah ta'ala ya hana وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أما أيكي شي كنسا يداتي دا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يزود شي بإخلاص في ذلك لله تعالى تعنين تركتي الله تعالى لونا إبادة كاقا شرط أبو دابي سيشبو باين إيماني سيمي سي إخلاصي سيمي sai bin annabi Muhammad duk wani aikin da ya saba na manzon Allah jama'a wallahi an yi aikin banza Allah bai karɓa shi kada a yaudare ka kada a kwace abin da yake mai daraja a baka wanda yake mushi kada ka zama haka jama'a mun gane wannan Allah ka shiryar da mu ya ci gaba da cewa li'anna hadha wahdahu huwa at-tariqul musiyati ila ridallahi ta'ala domin wannan ita ce kaɗai hanyar da ke kai mutum zuwa ga samun yardan Allah. Wa naili ma indahu min khairid dunya wal akhirah neman kusancin Allah ta wannan hanyar ita ce kaɗai abin da za ta sa bawa ya samu alkhairin duniya da lahira a wurin Allah. Sai ya ce, wa asl wasila, asalin kalmar wasila, الطريق التي تقرب إلى الشيء ita ce hanyar da ke kai mutum zuwa ga wani abu wato silu ilaihi kuma ta sadar da bawa zuwa ga wannan abu wahiyar al'amalu salihu bi ijma'il ulama a nan ana nufin su ne kyawawan ayyuka da ijma'in malamai li'annahu domin yadda al'amari yake la wasilata ila Allah ta'ala illa bi ittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba za yiwu ka bi hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah ba sai ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala hada to akan wannan fal ayatul mubayyinatu lil muradi min al wasilati kaseeran jiddan ayoyin da ke yin nuni zuwa ga samun kusancin zuwa ga Allah suna da yawa kwarai ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda manzon Allah ya kawo muku to ku karbe shi wama nahakum anhu fantahu abinda ya hane ku gabarin aikata shi ku hanu an gane wannan ai mu koma suratu ali imrana me Allah ya ce da mutane qul ya kai annabi muhammad gaya musu in kuntum tuhibbuna allaha in da gaske ne ku dinnan kuna son Allah fattabi'uni tukubini ashe biyayya ga manzon Allah ita ce hanyar da ke kai bayi zuwa gaba zuwa ga Allah dan yace fattabi'uni idan kun bi ni kun min biyayya abinda nace muku ku yi kuka yi abinda na hane ku kuka hanu yuhibbukumullah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku sai Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai sai Allah ya ƙara nanatawa qul kace da su ati'u Allah war rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon nan da'a fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ki ku yi masa biyayya fa inna Allah la yuhibbul kafirin to Allah baya son kafirai yanzu a wannan ayar jama'a ku kalle ta da kyau Allah bai ce fa inna Allah la yuhibbukum ba idan ta an ce fa in tawallau ko in kuka kauce kuka juya baya sai Allah ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya san kafirai ashe kaucewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saba mata yana kai mutun zuwa ga me zuwa ga kafirci jama'a mun gane wannan ko ya ci gaba da cewa wa ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma an rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa anna al murada bil wasilati al haja abin da yake al wasila shine al haja wata bukata walamma sa'alahu nafi'un al azraq hal ta'rifu al arab hal ta'rifu al arab dhalika yace shin nafi'u ya tambaye shi shin larabawa sun san wannan anshada lahu baitu antara sai kawo shi baitin antara inna rijala lahum ilayka wasilatan in ya'khudhuka takah in ya'khudhuki takahhari wa takhaddabi an gane wannan ai qala yace yani lahum ilayki ilayka haja ma'anan suna da wata bukata zuwa gare ka ina fata an gane wannan kenan kaga sai malam Aminu Shigidi yake cewa wa ala hadha alqawl to a wannan zancen ruwiya an ibn Abbas wanda ka rawaito daga Abdullah ibn Abbas fal ma'ana ma'anan faɗin Allah ta'ala wabtahu ilayhi alwasila ko ku nemi kusanci zuwa gare shi wa qulubu hajatukum min Allah abin nufi duk wata bukata da kuke da ita ku neme ta ne a wurin Allah malaukakin sarki li'annahu wahdahu huwa alladhi yaqdiru ala i'ta'iha saboda Allah madaukaki jama'a shi kadai shine wanda yake iya biyan wannan bukata ne yace daga cikin abin da zai bayyana maka wannan shine fadin Allah ta'ala a cikin suratul ankabut game da mutanen annabi Ibrahim innal ladhina ta'buduna min dunillah yace lalle waɗannan waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba sa iya mallaka muku wani abin arziki fabtagu inda Allah rizqa dan haka in za ku nemi arziki ku nema aurin wa Allah wa'buduhu ku bauta masa shi kadai washkuru lah kuma ku godiya zuwa gare shi a sautin nisa'i mai Allah ya ce wa mutane was'alullaha min fadlihi ku roki Allah daga falala tasa hadisin Abdullahi dan Abbas na 19 a cikin arba'un nawawiyya me yace ya ulam inni uallimuka kalimat ya kai wannan yaro zan koyar da kai wasu kalmomi a cikin ce mishi idza sa'alta in za ka yi roƙo sai ce roƙiwa fas'alillaha roƙi Allah ashe wajen biyan bukata a wurin wake neman biya a wurin Allah subhanahu wataala jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace a malam muqida Allah ta'ala ya yafi mishi yana cewa ma'anan wannan aya shine abinda mafi yawa daga cikin malamai suka tafi akan sa ma'ana shine min anna hattaqarrubu ila Allah ta'ala ana nufin shine neman kusanci zuwa ga Allah bil ikhlas lahu fil ibada ta hanyar tsarkake Allah da bauta ala wufqi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abisami a bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan jama'a wallahi duk faɗin la ilaha illahunka duk yawan zikirorinka in ya zama ba wanda manzon Allah ya koyar bane kai aikin banza misali sallah ce ka zo yi sai ka yi ta sabanin yadda manzon Allah ya koyar an gane wannan ai shikenan kamar da wasu ƴan qur'aniyuna suke yi daga ce ai an ce aqimu salat an ce a tsayar da sallah ne to su ba sa sallah so an ce ne aqimu a tsayar ina fata mun gane wannan wani in ya ga dama ya raka daya ya sallame abin sai ce shi abin da ya fahimta kenan tun ai a qur'ani babu inda ce azhar raka'a hudu kuma akai raka'a biyu za a karanta fatiha ne da mene da sura sannan za a yi ruku'i a dago a yi sujada a dago a ina aka faɗa wannan qur'ani mun gane wannan inda ko su waɗannan mutanen ke bata kenan su kuma kai Allah ka tsare mu da haka jama'a ka kunji sai ce amma wannan aikin ya zama ya dace da abin da manzon Allah ya koyar ina fata an gane sai ce wa tafsiru ibn Abbas tafsirin Abdullahi ibn Abbas dakhilun fi hada shi ma ya shiga cikin wannan li'anna du'a Allah domin roƙon Allah wal ibtihala ilayhi fi talabil hawaij da kuma nacewa zuwa ga Allah wajen neman biyan bukatu min a'zami anwa'i anwa'i ibadatihi yana daga cikin mafi girman nau'o'in bauta zuwa ga Allah allati hiya alwasilatu allati ila naili ridahu wa rahmati wanda ita ce hanyar da za ta kai bayi zuwa ga samun yardarsa da kuma samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to bari ku ji malaman sunna kenan in sun yi magana to kuma sai sun dawo sun yi martani saboda kamar da na faɗa a farko cewa akwai fassaran da ma'abuta son zuciya da masu wuce iyaka suke yi sai ya ce wa bihada wa bihada tahqiq da wannan tattaunawa ta ilimi ta'lam zaka sani cewa annama yaz'umuhu ko yaz'amuhu kathirun min malahida atba'i juhal mafi yawan abinda masu wuce iyaka suke riyawa atba'i juhal masu bin wasu jahilai almudda'in litasawuf masu kiran mutane zuwa ga sufanci min anna almurada bil wasilati fil aya cewa wasila da ake nufi a wannan aya ash-shaykh alladhi yakunu lahu wasi'atun bainahu wa bain rabbih wai abinda ake nufi anan shine wani shehun malami wanda yake da wani kusanci tsakaninsa zuwa ga Allah ta'ala wai shi ake nufi da wannan aya sai ce to annahu takhabbata fil jahli wal ama me irin wannan fasara jama'a ya auka yana fagamniya ne kawai a cikin makanta da kuma jahilci wa dalalin mubin da bata wacce take mabayyaniya wa tala'ubin bi kitabillah da kuma yin wasa da littafin Allah subhanahu wataala واتخاذ الوثائق من دون الله من أصول كفر الكفار rikan wasu mutane a matsayin waɗanda za su kai su zuwa ga Allah dama wannan yana daga cikin asalin tushe na kafircin kafirai haka ne ko baka bane ka koma qur'ani me Allah yake cewa kama sarraha bihi ta'ala fi qawlihi anhum kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana gaba da fadin kafirai da kansa cewa ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى mu ba muna bauta fa waɗannan gumakan bane a'a mu muna bauta gumakan ne saboda su gumakan su kusantar da mu zuwa ga Allah yanzu wanda ya riki wani wanda ba Allah ba kowaye shi shi ma yayi irin wancan ya kufa ake zuwa ne ne na'am ya kwaikwayi aikin kafirai ne da su aka san wannan to kuma duk wanda zai maka magana sai ce maka to ai mu muna yin haka ne saboda waɗannan shehinnan su ce mu a ranar alkiyama ba haka bane ba ita ma irin wannan hanyar kafirci Allah ya bayyana a cikin sautu Yunus cewa wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa waɗansu waɗanda ba Allah ba ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum waɗanda ba za su iya cutar da su komai ba ba kuma za su tsinana musu wani abu na amfani ba wa yaquluna zaka ji ma suna cewa haula'i shufa'auna inda Allah kun ga wadancan mutanen waɗancan shehinan waɗancan gumakan su ne za su cece mu a wurin Allah Allah sai ce qul atunabbi'una Allah kace da su yanzu ku ne za ku baiwa Allah labari bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard da abinda Allah bai sani ba a samai da kasai yo ai inda abin tabbatacce ne da Allah yayi ne da Allah ya bayyana wa al'umma jama'a mun gane wannan ko sai Allah ma yace subhanahu wata'ala amma yushrikuna ashe wancan aikin menene shirka ne sai Allah yake cewa sarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka gabarin abin da waɗancan mutane suke haɗa shi da shi a wurin bauta. Sai ce fa yajibu ala kulli mukallifin, to ku jinan jama'a, kulli mukallafin ya zama wajibi akan kowane mutum barigi, an ya'lama ya sani cewa annan tariƙar musilata ila Allah, ila Allah ta'ala وجنته ورحمته هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم kowanne mai sani hanya kwaya ɗaya tilo da za ta kai ka zuwa ga samun aljanna da rahamar Allah shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa man hadda an zalika wanda ko ya kauce wannan faqad dhalla sawa'a sabil haƙiƙa wannan ya bata tafarki wanda yake miƙaƙe shi yasa Allah ta'ala yake cewa laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab ba burace buracen ku bane ba kuma burace buracen ahli kitab bane Allah yana makafaran garin makaraddi man ya'mal su'an yujza bih duk wanda ya aikata mummunan aiki sai an mar sakamako da wannan aikin da ya aikata jama'a ina fata mun gane wannan to dan haka jama'a kun ji abinda ainihin wato malamai na tafsiri suka faɗa musamman ainihin wato game da wannan aya muna fata Allah ta'ala ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira to yanzu abin da ya rage nan mu tattauna guda ɗaya shine shin waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen samun abubuwan da za su kai mutum zuwa ga Allah ne kenan akwai at-tawassul mashru'u والممنوع akwai tawassuli irin wanda shari'a ta halatta wa mutum ya nemi tsani zuwa ga Allah ta hanyar aikata wasu kyawawan ayyuka sannan kuma akwai wanda shari'a kai ta hana wanda yana kai mutum zuwa ga shirka idan Allah ya kai mu gobe da izinin Allah sai mu tashi akan wannan gaba mu yi bayanin irin abin da ake kamun kafa da shi zuwa ga Allah wanda shari'a ta zo da shi da kuma wata shari'a ta hana abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dawwamar da mu akan bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ya cece mu a ranar alkiyama اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين